sahbihi wa man wala za mu yi majalisi na 34 kuma shine majalisi na karshe a wannan karo na daura ta biyu za mu amsa tambayoyi amma kafin mu amsa tambayoyi akwai na farko don akwai 'yan masail da suke a cikin sharika da ya kamata ina ganin mu ambace su wani lokaci za a iya mun ce akwai sharikatul amwal akwai sharikatul abdan ko to kowanne daga cikinsu zai iya zamantowa ya ɗauki ɓangare ya zamanto haɗaka ta dukiya amma kuma da aiki ko ba haka ba sharikatul amwal wal amal tare ya zamanto cewar an haɗa kuɗin da kudin ya zamanto cewa an hada kudin amma kowa zai yi aiki ko kuma in aka hada kudin mutum ɗaya ne kawai zai yi aiki an fahimta shi wanda zai yi aiki zai iya yin zai iya yin aiki nau'i iri biyu za a iya yin mudaraba da shi an gane za a iya yin mudaraba da shi ya zamanto a idan aka tashi sai an ware masa kasansa na riba a matsayinsa na mudare kafin a ware masa kasansa a matsayinsa na sharik an fahimta kamar yanzu yadda ɗazu misalin da na kawo na bankunan musulunci da su idan suka buɗe masu a a uh, savings account ko kuma mudaraba deposit account su kansu bankin su masu sa kudinsu a ciki idan suka sanya kudinsu a ciki to kaga sun zamanto su ma mudaraba kenan aka yi kuma suna cikin wato masu dukiya yanzu idan al misali banki irin bankunan musulunci ya karbi kudaden mutane a matsayin kowannen su ya bude account na mudaraba banki zai juya kudin shiwa banki ya zo ya sanya kudinsa a ciki su ga baki ɗayansu kudin nasu da suka tara ga baki ɗaya wace irin sharika ce wannan da suka tara kudinsu ga baki ɗaya banki ya ɗauka yana juyawa ba wanda yake juyawa a ciki ba wanda yake taba kudin ba ma ka da iko a kai kai dai kawai ka bada kudin ka za maka kasuwanci na'am sharkatul amwal ce ko qaulan wahidan ba fi ma fi qaul thani na'am a a ni ina ina kunga sun tara kudin su ga baki daya a ce ma babu bankin sun tara kudin su ga baki daya kowa ya kawo kudin sa aka ba ma banki ya ɗauka zai rinka juyawa a bisa mudaraba a wane ne su masu kuɗi da suka tara su ne rabbul mal shi kuma banki shine almudari ko to su waɗannan da suka tara kuɗinsu ga baki ɗaya sun yi sharika ko ba su yi sharika ba to wace irin sharika ce mafi ƙaul thani yanzu akwai wani akadi tsakaninsu eh akwai wata yarjejeniya tsakanin wanda da ya je bude banki account a banki akwai yarjejeniya tsakanin wani wanda ya bude account sauraka da suka da suka hada kudin su sharika suka yi ko ba sharika suka yi ba to amma kuma babu alkawari tsakanin su ya aka yi suka yi sharika babu wani contractual relationship tsakanin su kowa ta kansa yake amma kuma gashi to saboda haka sharika ce ko ba sharika ba ba sharika ba ce na'am eh la babu zancen wani banki za ta yi wani wakili wakilci wajen alkawari sharika ce ko ba sharika ba ce ba sharika ba ce kaunan wahidan duk yadda ba sharika ba ce ko kuma akwai wani wanda ya tawakkufi ba shirka ba ce ko? wato kumbanta da muka ce sharika mun ce sharika nau'i biyu ne ra'isai ni ko ba haka ba mun ce sharika nau'i biyu ne kaso babba na sharika nau'i biyu ne wane ne nau'i na farko eh na'am sharikatul milk sharikatul milk da sharikatul aqd sharikatul milk babu wata yarjejeniya tsakanin masu tarayya kamar magada magada sun yi tarayya a cikin rabon gadon da aka samu fahim shuraka fa in kanu akthara min dalika fahim shuraka fi thuluth Allah ya kira su shuraka amma akwai alkawari tsakanin su babu saboda haka waɗannan masu account na banki kudin su gabaki ɗaya sharika ce amma ba sharikatul aqd bace sharikatul milk ce kowa yana da kaso a cikin wannan yana da mallaka gwargwadon kasansa da ya bayar ba tare da cewar ya shiga wani alkawari tsakaninsa da sharikinsa ba so da haka ba sharikatul amwal ba ce amma sharika ce sai dai sharikatul milk ba sharikatul aqd ba kun gane wannan so da haka kun gana gina muku rami kun fada to wannan shine fiqhu wato fiqhu sai yana bukatar kowace kadan kokarin tarabut to idan aka yi irin wannan idan banki shi ma ya zo sa kudinsa a ciki idan shi bankin musuluncin da yake shi zai amfani da kudin shi da zai shi zai juya kudin shi ma ya sa kudinsa a ciki me ya alakarsa da su masu kudin na'am na'am mudaraba ko mudaraba amma kuma ya sa kudinsa a ciki ya zama to mudarib din kansa kenan na'am shi ma al'amil a mudaraba ya sa amma gaskiya hakikatan wannan ba sharikatul amwal bace shi ma banki da ya sa kudinsa ya sun yi ya shiga cikin ya shiga cikin mulak ne sharikatul milk akai shi ma ya mallaka saboda haka banki yana da sifa guda biyu sifar malik a sifar rabbul mal da kuma sifar al-mudarib da sifar al-mudarib saboda haka idan aka tashi aka samu riba za a kasa ribar ne ala asasil musharaka ko ko ala asasil mudaraba a bisa wani dali a bisa wani asasi za a kasa ribar mudaraba ce tunda babu akad tsakanin banki da su sau da tsakanin wannan wi'a wannan wannan pool din da aka tattara aka samu kuɗin babu an tattara kuɗi ne ba tare da wani yarjejeniya tsakanin su ba kawai kowa ya kawo kuɗinsa ne ya sa da sharaɗin cewar alaƙarsa da banki alaƙar rabbul mal ce da mudarib an fahimta saboda haka idan aka tashi a yarjejeniyar da ke tsakanin su yarjejeniyar mudaraba ce saboda haka sai a raba kuɗi bisa ka'idar mudaraba in an yi akan cewa 30 lil mudarib 70 لرب المال to sai a ɗauki 30 filmi'a 30% sai a bama banki a matsayinsa na mudari 70% sai a bama wannan wi'a ɗin da aka yi wannan jakar pool ɗin da aka haɗa kuɗin in aka haɗa shi ga baki ɗaya sai a zo a bibiyu kowa sun zamanto kan cewa mamallaka ne a wannan sai a yi kisma sai a yi kisma in aka tashi rabo a bisa wani asasi za a yi gwargwadon contribution gwargwadon kasan kowa a cikin wannan saboda haka idan alal misali wi'a din ga baki daya miliyan 100 ce banki abin da ya sa na kudinsa miliyan 50 ne su kuma mutane da suka zo suka sanya a kaddara kan cewa ana da mutum 100 abin da ya kawo nasu ga baki daya bittasawi daidai wa daidai ya kai miliyan 50 to wannan 70 filmi'a din idan aka dauka kan cewa ribar da aka samu miliyan 10 ce miliyan 7 sai a raba banki sai ya dauki hamsin filmi a tunda abin da yake da shi a ciki hamsin ne hamsin miliyon sai ya dauki kashi sai ya dauki rabi miliyan uku da dubu dari biyar bayan kuma ga can miliyan ukunsa da ya samu ta aikinsa a matsayin almuzarib an fahimta to sannan su kuma sauran sai a raba musu miliyan ɗaya to za a iya kuma sharikatul mal idan aka kafa sharikatul mal sharikatul amwal kowa ya kawo kuɗi amma sai su da yarjejeniya tsakaninsu ɗaya daga cikin shuraka ɗin shine kawai yake da haƙƙin ya tasarrufi a cikin dukiyar shine kaɗai yake da haƙƙin yin aiki juya kuɗin to wajen juya kuɗin suna da zaɓi guda biyu in ma su ce masa ka zamanto mudarib saboda haka sai ya zamanto mudaraba ce don haka idan a ce alal misali kowa ya kawo miliyan ɗaiɗai shi kuma a a a ga su malam nura ya kawo miliyan ɗaya buhari ya kawo miliyan ɗaya professor karwe ya kawo miliyan ɗaya to sai aka ce wanda zai juya kudin malam nura ne nura zai juya kudi a matsayin suka ce suka ce to ta ya zamu yi mu bashi albashi suka ce sai ma sai suka ce a'a ba albashi muke so ba ayi mudaraba ya zama to shi mudarib ne to idan shi mudarib ne sai mu ce to tunda haka ne muna da ɗayan a fuska guda biyu za mu iya cewar a kasa ribar a fitar da rabon muzari sauran rabon kuma mun yadda mu raba shi daidai wa daida tsakaninmu ko kuma ra'asan ga baki daya sai mu ce tunda abin da muka bayar daidai ne amma abin da nura zai yi ya fi a bayan kasan kudinsa akwai aiki da zai yi to shi rabansa zai zamanto zai fi namu saboda haka mun yadda nura ya dauki 40 filmi'a buhari ya dauki 60 filmi'a professor ya dauki ya dauki 30 filmi'a professor ya dauki 30 filmi'a kaga 100 ta fita kenan saboda haka nasa kasan a cikin musharakar a cikin sharika din da aka yi ya fi sauran nasu kasan saboda me saboda yana da aiki su ba su da aiki an fahimta ta yiwu kuma ya zamanto cewar shi abin da zai bayar 500 ne su kuma kowannensu ya ba su 100 sai su ce to ribar za ta zamanto daidai wa daida kowa zai ɗauki sulusi amma shi nura saboda duk da shi ne ba da kuɗi kaɗan shi ne zai juya kuɗi saboda haka kasansa na riba muka ɗago shi ya zo banto daidai da kasan mumuma da ana iya haka za kuma su iya cewa maimakon mu ba ma nura a abin nan matsayi da zai zamanto shi ma mudarib ne mu yi mudaraba da shi mu ɗauki albashi mana kawai mu rinka bashi shi zai yi wannan aiki amma za mu bashi albashi saboda haka yana karban albashi tunda babu mudaraba a nan wajen bai zama to an ci karo da sharaɗin mudaraba ba kun san mun ce a mudaraba ba a haɗa ma mudarib kaso na riba da albashi an fahimta saboda za a ƙara wa mudarabar jahala tunda nan babu mudaraba kwata-kwata abin da ke ciki kawai musharaka ce da ijara sharika ce da ijara to amma to ka ganin inda iskalin zai zo ma malikiya kenan malikiya sun ce ba a hada sharika da ciniki ciniki kuma nau'i ne na ijara to idan aka yi wannan me zai faru kenan sai su yi ibtalin wannan sai su yi ibtalin wannan saboda maksudin sharika daban maksudin ijara daban saboda haka za su iya cewa wannan ba zai yiwu ba amma kaga al-ma'ayir shar'iyya na ayofi su sun dauki wannan wanda yake wanda ba sanya wannan sharadi ba kamar hanafiya da hanabila su akan haka suka tafi kuma wannan ya fi sauki babu kuma wani gharar babu wata cin riba babu wani rusa maksudin asharika to daga cikin hanyoyin da ake amfani da shi yanzu a bankuna wajen musharaka shine wajen a shigo da kaya wajen shigo da kaya importation kamar alal misali mutum yana ya samu oda a mutum yana so ya shigo da sukari ai ba shigo da sukari yanzu ko ba contraband bane da alhaji aljamza tarwa a ana wai custom ba hana ba me babu sabani a cikin sa kaulan wahidan ana shigo da shi a'a wani abu ne ake shigo da shi kaulan wahidan dan misalin mai zaman to sahihi eh shadda a tamfa yadin shadda duk textile ana shigo da su shadda da atamfa shikenan to na'am man fetur shikenan mutum yana so ya shigo da jirgi guda na man fetur a yana so ya shigo da jirgi guda na man fetur amma ba zai iya a ce watakila wannan abu ne investment ne da yake bukatar sai ya a watakila dala miliyan 100 shi ba shi da wannan kudin yana bukatar banki a ya zamanto cewar ya sa masa hannu a kai to idan banki ne conventional dama kawai zai bude masa letter of credit su su biya sannan an shigo da kaya za a so masa lissafin interest da zai biya akan tunda su suka biya kudin to suka bankunan musulunci sai su ce a su yi musharaka a ciki su yi musharaka nawa za ka iya kawo za su iya ce masa ya kawo kashi 20 cikin 100 saboda dala miliyan 20 zai bayar su kuma su biya dalan miliyan 100 miliyan 80 a biya a bude letter of credit da sunan bankin za a bude sai ya zamanto bankin ya zamanto shine wakili a kansu ga baki daya da shi akan kansa a kashin kansa bankin da kuma shi wannan customer ba za su yadda su asa da sunan customer ba sai dai asa da sunan bankin sannan a turo kaya idan a fetur ya shigo idan fetur ya shigo a a idan fetur ya shigo ya zamanto a hannun customer to a lokacin nan dama a lokacin da za su yi wannan contract din zai yi abin nan a alkawari wanda ba za a warware ba alkawari akan cewar zai sai wannan contribution wannan kaso wannan sa a musahama wanda su bankin musulunci suka yi miliyan 80 zai saya amma ba tare da sun faɗi kan cewa ga kuɗin ba in yi zo sayarwa za a yi deciding akan cewa ano za a sayar masa idan bayan kaya sun riga sun zo in kaya suka zo to sai banki sai ya sayar masa da nasa kason ya ce ka sai nawa kason ga ribar da za ka bani a lokacin bayan kaya sun riga sun zo ba a lokacin da ya bayar da kuɗi ba sai ya ce ka saya in ya so ka a bisa cinikin murabaha miliyan 80 ne amma za ka saya a kan miliyan za ka bani ribar 20% saboda haka za ka biya ni riyal za ka biya ni naira za ka biya ni dala 96 kenan ko 96 wanda za ka biya cikin shekara biyar alal misali yana biya a hankali to kaga sai ya zamanto cewa a lokacin abinda su bankin sun sayar masa da nasu kason to amma idan da a lokacin da aka zo aka yi ittifakiyar kan cewa za a shigo sai ya ce a lokacin nan ka rubuta undertaking ka yi alkawari cewar za ka sayi kasanmu da cinikin mudaraba a bisa ribar 20% to kaga baki daya ta zamanto bashi ne bankin ya bashi zai biya su tare da 20% a matsayin ribar su ta zamanto riba shi yasa a lokacin da ake yi ake kulla tarayya a cikin musharaka ba a yin cini ba a yin alkawarin za a sayar da nasibin ɗaya daga cikin shuraka ɗin tare da haddade farashi sai dai a lokacin da za a zo a yi actual sayarwar ce za a haddade farashi can kawai alkawari za a yi cewa zai saya na? to akwai nau'i na musharaka na sharika da ake yi wanda shi ma bankunan musulunci yanzu suke amfani da shi shine wanda suke cema al-musharaka al-mutanaqisa al-musharaka al-mutanaqisa da turanci suke ce mata diminishing musharaka diminishing musharaka al-musharaka al-mutanaqisa yawanci bankuna suna amfani da ita wajen mutane da suke son mallakar gida ko mallakar jirgin ruwa ko jirgin sama Uh, ko uh, uh, abin nan machines na industry da suke so su kafa wanda mutum ba zai iya saya ba sai ya zamanto cewar su sayi abin shi zai kawo kaso nasa su ma kuma banki za su kawo nasu kasan in suka yi tarayya a cikin mallakarsa a ɗauka a ce misali gida ne shi ya kawo miliyan biyu su kuma banki sun kawo miliyan takwas an sai gida na miliyan goma to sai su ce nasu kasan zai ɗauki alkawari kan cewar zai karɓi hayar nasu kasan kuma a hankali zai rinka sayan nasu kasan zai rinka sayan nasu kasan saboda haka za su a shekarar farko alal misali za su ce sun ba shi hayar kasansu 100 bisa 100 miliyan 8 ɗin nan wanda yake shine rabansu a cikin gidan sun ba ma shi me wanda yake so ya mallaki gidan sun ba shi wato a hayar wannan biliyan takwas din sau da haka abinda za su ce ya biya a matsalan a cikin wannan hayar shine a 20% sau da haka a wannan shekarar ta farko zai biya 20% din 8 miliyan shine abinda zai biya to sannan kuma sai su ce masa a ƙarshen shekarar zai sai 10% na wannan abin da ya mallaka sai zama to shekara ta biyu musharakar su a ciki ta koma daga 80% ta koma 70% saboda haka in ya tashi haya hayar da zai biya sai ta zamanto akan 70% ne a kuma ƙarshen shekarar sai ya sake sayan wani 10% din haka za su yi masa schedule din payment ɗinsa wanda za su tabbatar kan cewa sun fitar da ribar su wato ana tafiya mulkinsa a cikin gidan yana karuwa mulkin banki yana raguwa har yadda idan an kare ga baki daya kaga ya zamanto ga baki daya gida ya zamanto 100 bisa 100 nasa ne sai ya zamanto babu zancen wata kwange babu zancen kuma wata yarjejeniyar ijara da za a yi wannan suke ita ce suke ce ma almusharaka almutanaqisa nau'i ne waɗanda shi ma zaka iya mallakar gida yawanci jaiz na ga ba sa yi ko su dai sun yi zaɓi ijara wal iktina ɗinsu amma stalin su suna yin ta sosai musharaka almutanaqisa to ina ganin wayannan su ne kawai abubuwa da zan iya faɗa sauran kuma abubuwa da suke yi da ita a cikin capital market wanda ina ganin dan ba da lokaci na tambaya za mu kyala wannan sai wani karan insha Allah akwai tambayoyi waɗanda aka rubuto tambaya tambaya ta farko wannan ya ce na sa kudi na a forex investment saboda sun ce min kace ya halatta amma yanzu kace akwai riba to yanzu zan cire kudi na idan watan ya kare to zan iya yin amfani da riba ta profit ko in yi sadaka da su a tunda sun gaya maka cewa akwai fatawa saboda haka ya halatta a gare ka tunda kayi ne a bisa biyayya ga Allah don haka wannan kudi ya halatta a gare ka daga lokacin da kai har zuwa lokacin da ka san kan cewa ba haka bane saboda haka zaka iya karɓar ribarka amma abin da suka baka bayan ka riga ka san cewar bai halatta ba ka gaya musu kuma su dawo maka idan kai sake baka gaya musu su dawo maka da kudinka ba to dan ribar da suka baka a cikin wannan fatirar tsakanin lokacin da ka sani da lokacin da suka dawo maka da kudinka ɗan ribar da suka baka sai kai sadaka da ita saboda bata halatta gare ka ba na'am to su ma iyayen da suka yi wannan investment din to mutum zai ciyar da ɗansa zai biya ma ɗansa daga cikin haram ne tunda dai bai halatta ba ai zai tsayar ne in ya tsayar alat din zai daina zuwa sai ya kare tam din sai ya kare tam din na shekara idan na shekara ne dole sai shekara a to ai tunda ya zama kan cewa batila ce ijara ce batila ai a lokacin nan daga an sani lokacin za a warware ta lokacin za a warware ta sai dai idan sun ce in aka yi za a ce masa breach of contract yanzu idan aka sami irin wannan barista aka sami irin wannan kace kai a shari'ance wannan bata inganta ba saboda haka contract da aka yi da ita kai an yi maka fatawa cewa bata halatta ba kai kuma kana so a warware su kuma suka ce ba za a warware ba saboda breach of contract ne inda za a kai kotun musulunci kotun musulunci za su iya ganewa kan cewa wannan bai halatta ba su yi hukunci amma ba jurisdiction din su bane ko ba nasu bane
dama abin da ake gino kuma wannan za ka sai da a cikin high court dole sai high court amma babu contract din da ba a bada iko na tarbiyyar each party has the right upon wani wasu conditions waɗansu condition to ayin sun hana ka in sun hana ka wannan condition din kamar su ce maka kan cewa dole sai ta kai shekara kawai mutum kuma ya rataba hannu a eh idan ya zamanto cewar eh eh yawanci ne kuma za ka yi asara eh to dama wannan ai dama shine aka ce falakum ru'usu amwalikum ka huta amma amma ba za ka ba za ka samu benefit din ba haka yayi to hakan suka baka shikenan dama Allah cewa ya falakum ru'usu amwalikum sai ka karba asalin kudin ka in ko suka hana ka in suka hana ka to duk abin da suka ce za su baka dole ka fitar da shi a matsayin sadaka tunda ba zai zama to halattacce ba to sai wannan da yake cewa suna uh, uh, we have an engineering firm that operates based on intellectual property we share profit based on our shares of 55%, 35% and 10%. Please, I want to know how we are to share losses. To, ina bukatar karin bayani akan intellectual property da kuka ce. Me intellectual property din? Eh, engineering uh, inter, eh, based on your knowledge kenan ko? Based on akan to amma knowledge ɗinku kawai ba da ba akwai aikin ku ba ba kuna engineering designs ba? Eh? Kuna eh, eh, eh? expertise shine sana'a amma ai akwai aiki ko ba haka ba ai expertise ba wai kawai kuna bada ya, a, ba wai kawai ko za ku je ku bada investment a, ko za ku je ku bada engineering ad, structural advice ne ko kuma za ku je ku yi abin nan consultancy akan contract in ku zamanto supervisors akan wata contract ku yi amfani ai da aiki ne wannan saboda haka ku ce ma wai kun haɗu based on your intellectual property ba intellectual property bane based on your services kowa service ɗinsa yake bayarwa kowa service ɗinsa bisa wannan sharaɗi kuka yadda ku ce za ku biya wannan za a bashi 55% wannan 30% wannan 10% a bisa wani sharaɗi ne kuka yarjejeniya ne tsakaninku kun yadda ko kuwa bisa gwargwadon aikin da wani yake sama da na wani na man nasir na'am seniority based on knowledge ne senior partners da junior partners akan wato ilmin su ne okay to loss ta yaya loss zai zo muku
in case wani sanda akwai wani litigation ko ba wani aiki da kai eh da akwai kamar litigation wanda za a ce kila za ku pay damages na'am how do you share wannan aha yaya za a idan a liability wato ya za a yi za ku- ya za ku ɗauki liability ya za ku ɗauki liability to a nan wajen a, adalci shine kan cewa liability za a ɗauke shi a bisa gwargwadon kaso na riba tunda abu ne wanda kuke yi ga baki ɗaya da wato ta yi kama ta yi kama da sharikatul wujo an fahimta tunda shi wannan wanda yake senior partner za a bashi 55% ba don aikinsa ya fi na wani bane don kawai wato matsayinsa da qualification ɗinsa saboda haka wannan nau'i ne na haɗuwar sharikatul a'mal da sharikatul wujo an haɗa ta to ita kwa sharikatul wujo kowa zai ɗauki asara ne gwargwadon liability ɗin da ya ɗauka da man ɗin da ya ɗauka saboda haka abinda kowanne ya ɗauka gwargwadon girmansa gwargwadon girman asarar da zai ɗauka wannan shine abin nan wannan shine zai zama to adalci na'am na'am ban ji ba to sai kuma wannan shin aikin banki ya halatta wannan an sha yin fatawa akan wannan wato a aikin banki akwai tafsil a kansa a idan commercial bank ne wanda yake dilin tare da riba fatuwar malamai shine kan cewa bai halatta ba kaulan a a haka jumlatan duk da waɗansu malamai suna tafsil tafsil din shine kan cewar wanda aikinsa a cikin bankin ba shi da alaka da mu'amalar bankin ta bashi tunda banki wani lo- sau da yawa abin da yake samu na interest bai kai kudin ma da yake samu a commissions ba commissions da banki yake samu wani lokaci yakan zamanto 70% of its uh, na income dinsa uh, interest payment shine yake constituting abin da yake subordinate shine abin da yake koma baya to kaga a bisa wannan to waɗansu suka ce idan hidimar da yake yi ba ta da alaƙa da interest abu ne wanda yake na commission a kamar alal misali wanda yake direba ko wanda yake gadi ko wanda yake tela kawai yana kirga kuɗi yana bayarwa da makamantan waɗannan wanda aikinsu ba shi da alaƙa da credit da debt collection da repayment da rubuta agreement ɗin bashin da ruwa mm, a- da rubuta letters na an cewa an bashi ofa ɗin bashi da ruwa ɗin to idan wannan ne waɗansu sun yi wannan tafsil ɗin sun ce a wannan zai halatta mutum ya yi to kuma dama wanda ya zamanto cewar dukiyarsa haɗa take da halal da haram to mu'amala da shi ba haramun bace mutlakan za ka iya mu'amala tare da shi ka kaddara kan cewa abin da kake samu daga cikin halal ɗinsa ne tunda wani daga cikin income ɗin banki halal ne ba riba ba ne to ta wannan sai ya zamanto a za a iya idan aikin da mutum yake aiki ne wanda yake na halal kamar yadda muka faɗa a cikin ijara cewa sharaɗin ijara manfa'ar da za a yi ta zamanto manfa'a ce mubaha an aikin da zai yi ka zamanto aiki ne na haram halal musamman a cikin hali irin na yanayin yanzu wanda yake a abin nan ana da cikin tsananin a wahala ta rashin aiki da har tana nema ta kai manzilar darura tunda alhaja al'amma wadda ta samu kowa da kowa ana ba ta matsayin abdarura to haka a cikin irin wannan sai a sassauta amma dangane da kamar bankuna waɗanda suke bankunan ƙasa ne kamar irin central bank kamar irin bank of industry kamar bank of agriculture development banks wanda suke na ƙasa ne kuma na gwamnati ne to saboda gudun barnar da ke ciki na kan cewar abu wanda yake da musulmi da ba musulmi ba duk suna da maslaha a kai ya zama to musulmi kuma ba su da samuwa a wajen wannan barna ce wanda yake za ta iya bar- barna ce amma wadda za ta cuci musulmi to a nan wajen sai mutum ya kaddara a- a- a- sai a- zai- ya halatta mutum ya aiki a irin wayannan bankuna duk da yake gabaki ɗaya kashin bayan su mu'amala ce ta riba amma saboda me saboda tsare haƙƙin musulmi don idan aka ce gabaki ɗaya babu musulmi a central bank gabaki ɗaya babu musulmi a boi nexim da boa da wane ne wannan zai zamanto a barna ce tunda a, abin zai cuci musulmi zai cuci musulunci a wannan kasar to saboda haka abinda abin- amma abin da ake bukata da mutum shine ya kudurta niyya kan cewa yana yi ne bisa tsare musulmi da a, maslaharsu to wannan kenan Ah, sai ah, waɗanne ne ahammul ma- wani ya na tambaya ahammul maraji fi hadal fan min al-kutubi al-qadimati wal haditha to daga cikin littattafai waɗanda suke na da daga cikin muhimman maraji a cikin wannan littattafai wanda yake za a amfani da su a shine kowace mazhaba ka ɗauki umda ɗinsa a sharhul kabir na muktasar saboda sanin wato furo ɗin mazhab ɗin da kuma a ƙarin tafsili wanda yake kama wannan littafin bai kawo ba shi zai taimaka maka ka fahimci wannan littafin a daga ciki kuma akwai sauran littafan sauran mazahib musamman dan ka san menene ta'alilin su tunda shi wannan littafin da muke karantawa yana ishara ga ra'ayin sauran mazhabobi a mazhabar hanabila ka samu al- al-mughni ko kuma ka samu asharhul kabir dan furo din asharhul kabir yafi na mughni na ibn qudama a fiqhun hanb- a fiqhun a fiqhun shafi'iyya in ka samu abin nan in ka samu al-majmu shine um- shi- shine matuka to amma da yake al-majmu din bangaren da ya danganci ciniki ba nawawi ne yayi ba muti'i ne ko dake shi ma faqihi ne sosai zaka iya amfani da mughnil muhtaj a mughnil muhtaj na ar-ramli sannan a fiqhun hanafiya babu kamar fathul qadir na ibnu abidin saboda daga baya ne kuma abubuwa da suka zo waɗanda malaman shaf hanafiya na baya suka yi almutaakhirun da ya kunshe shi a ciki Ah, sannan kana so ma ka ga mazhabar zahiriya ga almuhalla eh, ga almuhalla a cikin lokacin da muke dan kaga yana ishara ga mazhabar zahiriya kamar a matsalar ah, cewar a ita ujira ba dole ne ta zamanto sananna ba a wajen zahiriya ya ce domin wanda suka ce dole ta zamanto sananna madogararsu shine sun yi kiyasin ijara akan ciniki to wannan kuwa dama a ce wannan kiyas- eh, kiyasi ne ba sahihi ba ka kaddara ma dama sahihi ne kiyasin to ai kiyasi ga baki ɗaya ɓatacce ne babu kiyasi to kaga irin wannan dan ka san irin hujjansu yana kyau ka san a ka je a al-muhalla to sannan bidayatul mujtahid saboda shi ibn rushd a cikin bidayatul mujtahid ya kula sosai da kawo ta'alil na mazahib a cikin wayannan masail din tunda yawanci wayannan masail din da kake gani na fiqhul mu'amalat kusan 90 bisa 100 an gina su ne bisa ijtihadi ba a gina su bisa nusus ba an gina su ne bisa ijtihadi saboda haka dan ka san madogarar kowane malami to umdatul shi bidayatul mujtahid zai taimaka dan yana kula da dhikrul khilaf da umdar kowanne daga ciki zai taimaka maka amma dan game da littattafai sababbi wanda aka yi su a yanzu gaskiya suna da yawa sosai amma abinda zai sauƙaƙe maka dan ka san abin da yake akai shine wannan al-ma'ayir al-ma'ayirush shar'iyya na ayofi um, uh, ita hayatul muhasaba wa tadqiq lil muassasat al maliyyah al islamiyya al ma'ayir al shar'iyya shari'a standard an fassara shi har zuwa turanci domin za su faɗi dukkan hukunce hukuncen nan sannan kuma a ƙarshe su faɗi mus- al mustanad- uh, mustanadatul al ma'ayir mado- madogararsu akan me suka dogara wanda zai taimaka don ka sani wannan shi zai taimaka maka akan waɗanda suke na wannan zamani da sababbin ijtihadat da aka yi in kuma kana so ka ƙetare abin da su a yofi suka yi to sai ka tsaya ka binciki a ka rinka komawa kana karanta fatawoyin shari'a committees na manyan bankuna da cibiyoyi na hada-hadar kuɗi na musulunci lokacin da kafin mu fara na gaya muku dubai islamic bank suna da fatoyinsu yana nan it is there online za ku iya downloading wajen juz'i biyar a fatawa bankin rajihi su ma suna da shi yana nan shi ma bankul inma na saudiya duk da yake sabon banki ne amma sun yi kokari sun tattara fatoyinsu har app suka yi app na android wanda in kana da shi za ka iya downloading din fatoyin nasu haka zalika baitu tamwilul kuwaiti kuwait finance house su ma suna da fatoyinsu a central bank na malaysia su ma sun yi shari'a parameters shari'a parameters akan dukkan anwa din wa'annan uqud din wanda aka saba yin su a bankuna murabaha musharaka mudaraba da abin nan da wakala da ijara da su ma za su taimaka na malaysia ba eh, a alma- wanda shi ma duk online za ka samu idan ka je website din shi bank negara malaysia a- a- in ka je za ka za ka iya downloading shari'a parameters haka suke kiransu da turanci kuma suka yi na malaysia na malaysia sun fitar da sun fitar da nasu ish- na'am to waɗannan suna a- a- za su taimaka maka wajen a, ka samu haske akan wannan fannin kuma a, da haka a za wannan fanni ne da ake bukatar su kuma masu- masa- wanda suke kula da shi da bincike da karatu a kansa ba su da yawa saboda haka abu ne wanda yake zai taimaka idan aka mai da hankali akan yin sanin su sannan akwai rubutu na english da kake karantawa shin kun fitar da shi a matsayin littafi ok abubuwan da muka yi muma na a central bank ruwa muna nan muna shirin mu fito da shi da kai a matsa fitar da shi a matsayin littafi ba amma fatoyin da muka yi wanda suke da alaka da fikihu an tattara su za a fitar da su a matsayin wato compendium wanda za a sa shi a website din central bank mutane za su iya dauka idan mun haɗu muka buɗe makaranta kuma ba mu kuma ba mu ba da kuɗi ba mu ba da kuɗi wajen farawa ba menene sunan wannan abin da muka yi ban gane ba ku ba da kuɗi wajen farawa ba na rijista na'am Shari'ar da za su ba wanda ya kawo komai to o daga kofar gida kawai aka fara to a ina- a ina ake zaune eh na'am ajujuwan ina kuka samu ajujuwan kun karɓi bashi da na a wurin wani to kudin malamai fa wa yake biya na registration daga cikin wannan kudin sai a biya to wannan a wace irin sharika ce na'am sharikatul abdan 100 bisa 100 bashin da suka karba fa jikinsu ne ya kawo to an hada sharikatul abdan wal wujuh an hada tare kun hada kun ga da- kun gani da kun tsaya a malikiya ba za ku yi sharikatul wujuh ba na'am to ah, akwai wata tambayar abin da ya saura kawo mu gani ina zuwa akwai addu'o'i ne Eh, saboda lokaci ah, akwai raba certificates fa na'am na'am ma'am bello kamar irin cooperative societies na cooperative na'am kamar irin su ma'aikata wata ma'aikata za su dinga haɗa kuɗi na'am za su dinga haɗa kuɗi duk wata eh suna tarawa eh siya wa kansu misali duk wata kayan abinci eh riba ɗin ya tare suna yin karshen shekara suke da kuma su kankanin su a tsakankanin su eh ita wannan suna kashin wani irin kasuwanci ne eh wani irin ka to a a fa- a fahimtar ka yadda muka yi mun yi mun yi ijara mun yi mushara mun yi qirad mun yi sharika wani irin kasuwanci ne wannan na'am sharika ne ko sharikatul amwal sharikatul amwal Eh, kowa ya kawo nasa abinda aka hada za a yi kasuwanci da shi Eh, in aka yi kasuwanci da shi ba ruwanmu da kan cewar masu saya din ku ne wanda kuka tara kudin tunda yayin da ka zo saya ba za ka ce tunda kudin ka ne a baka kyauta ba ko ba haka ba ko kuma ba za ka ce a sayar maka ba irin yadda ake sayarwa a kasuwa ba Hmm? ko ma da an ce irin yadda kake sayarwa a kasuwa ne an mai da shi akan kowa da kowa dole dai akwai yan riba don aka gama ribar ku raba wannan yayi su masu riba ɗin kuma za a ware musu na kuɗi eh wannan ai dama shine ba za a ce an samu riba ba dole sai an fitar da wato exp- expenses daga cikin eh na'am kamar shi wannan daga cikin percentage ne wanda suke da kuɗi ba wanda suke wanda suke running the business din mhm, daga cikin wannan riba da ake realizing daga cikin 10% din ake basu daga cikin ne ko kuma daga cikin wani kuɗi zan fita sa ta cikin sundry expenses a waɗannan ai sun riga waɗannan ai sun riga sun zamanto kan ba za ma ka ce a, ba za ma ka ce an samu riba ba in ba ka riga ka biya su ba sai ka biya su sannan za ka ce an yi realizing din riba saboda haka tem- in ma ka ce da abin da aka saya za a sayar da shi a 10% ne ba lallai ya zamanto net ribar da aka samu ta kai 10% ba Mm, to shine saboda expenses na'am na'am bidayatul mujtahid ba ta da sharhi a sani na ba ta da sharhi ya fito risala eh na'am aina tsada akwai wani shari a maktabatul risala eh sai dai da tsada na wanda su masha Allah da maktabatul risala suna kula da bugal tafan malikiya gaskiya ni ban san wani sharhi nata ba da sai dai da tsada okay a'a jurai dubu uku da wani abu na misra dala nawa kenan haka da kusan kudani da wani abu a'a dala nake faɗa adala eh junai junai dubu uku ɗaya da ɗari bakwai shi ne dala shi ne dala ɗari a dubu dala ɗari biyu kenan dala ɗari biyu kenan zan baka ka siyo min ka turo yin an ce na shi ka faɗe shi rana bakar sai ka ce ɗaukan dalaba gammo Eh. zana ɗauka zai ce irin wato dala dala dubu ɗaya ko dubu biyu ɗin nan na'am wiki wiki hausa na'am na'am bismillah zai akwai bayani da dan uwa wiki hausa zai yi ya ma sunan ya sunan isa tanko na'am alaikum salam akwai wani website ko za a ce platform da aka haka malam umar na ka daga hannu wala ya taimaka ya babu bare sai eh dan magan biyar da ya ce na to to shikenan na'am muhammad kai malam muhammad na'am
maganar shi din ya ba wa da mubarak website din tunda akwai abin da ake na mubarak eh sai ka sa a cikin sai ka sa a cikin halqal imiya da durus da durusul furqan na'am malam bismillah amin to jazakallahu khairan barakallahu fikum na'am malam ibrahim malam tun farkon karatu an yi bayani akan uku uqud na'am an yi magana akan rukun na rukun al-mu'awadat da tabarru'at na'am
Kadiyar kadiyar kafala na'am da bankunan musulunci suke aiki da ita wajen duk garanti da bai.
Na'am.
Ban garanti, advance payment garanti sako.
na'am Yana da cin issues da har yanzu mun kasa samun mafita a kan shi.
gaskiya ne Shi kafala an ce a cikin mai dokokin tabarwa ne.
na'am
wasu sai su ce eh actual charge za a yi a kai wasu ko kuma sai wasu kuɗin su rinka fitowa da cewa an akwai coverage banki saboda shi banki ka gamsar ka gamsar da shi cewa ba zai yi caji akan wani service ba yana da wahala to eh, sai aka ce akwai fitowi da suke cewa in cover in cover ne garantin zai koma wakala zai koma ni har yanzu gaskiya yana da iskal da yawa akan wannan shi eh wannan shi din ne gaskiya wannan shine fatuwar ah, bankul inma ta saudiya su abinda suka zaba kenan kan cewar idan ya zamanto cewa akwai coverage ka zo kana son banki ya baka takardar garanti kuma ka ajiye ka ba su kadara ko ka ba su kudi Ah, a lokacin nan abinda suke maka ka- sun baka ka ba su wakala ne wakala za su iya cajin din kudi a kai ba lallai sai sun yi cajin nan actual charge din ba domin idan ya zamanto an shiga cikin hali wanda yake baka iya yin bashin ba ba su ne za su dauka daga cikin kudin su su biya bashi ba daga coverage din da ka bayar ko account da ka sanya kudi na iya gwargwadon abin da za su yi garanti ɗinka ko daga security collateral din da ka bayar ita za a yi monetizing aje a biya wannan bashi saboda haka dama gudun da ake yi abin da yasa aka hana cin kuɗi a cikin kafala shine yayin da zai zamanto kan cewa ka kasa biya banki suka je suka biya maka ka dawo ka biya banki wannan kuɗin da suka caje ka commission ɗin da suka caje ka ya zamanto interest tunda sun biya maka bashi da ka tashi biyan su ka biya su daidai abin da suka biya maka don haka wancan ƙarin da wancan commission da ka bayar a matsayin interest yake wannan shine fatoyin majalis a duk da yake akwai wanda suka saba akwai wanda suke cewa ai ita kafala din nan bai kamata ma a sanya ta a cikin irin akadin kafala na da ba domin akadin kafala na da tabarru'i ne mutum ne ya zo gari ba wanda ya san shi yana so a bashi bashi na larura na wanda zai ci abinci ka je wajen ba wanda ya san ka kai bako ne aka ce ba za a iya baka bashi ba sai ka kawo wanda zai tsaya maka wani ya zo ya tsaya maka akan larura kana da bukatar wannan aka baka wannan bashin sannan kuma daga baya ya zo ya ce sai ka bashi sai ka biya shi wani abu kaga wannan akwai zalunci akwai rashin tausayi akwai rashin ruhi na addinin musulunci don haka shi yasa aka ce kafala agadi ne na tabarro amma yanzu abinda ake so eh, komai kudinka komai kudinka idan za ka shiga wata mu'amala ta kwangila dole sai ka kawo irin wannan cewa banki ya tsaya maka domin a nuna kan cewar abu ne wanda ake so a tabbatar da mala'arka ba kawai ma credit worthiness ɗinka ba a san kan cewa ka dogara da wani bango mai ƙarfi wanda yake in duk abin da zai kawo zai ɗauke maka to kaga wannan nau'i ne na kamar musharaka musanada ya yi maka don haka hidima ce ya yi maka don haka don an ba da kuɗi duk da an kira shi sunan kafala dan ya bada kuɗi ya halatta ya ci wannan kuɗin wannan ra'ayin waɗansu daga cikin malamai ne amma gaskiya ba ɗauki wannan ra'ayin ba a cikin majma al-fiqh al-islami to dan haka dai na bankul inma din shine aslam ga bankuna ya danganta na'am ba za a mai da transaction din ya koma wakala ba kawai a ya za a iya zaman to wakala bayan akwai zaman a ciki akwai zaman a ciki wato gaskiya wato yana wani ya ɗaya daga cikin wato wani lokaci ne a a gaskiya wani lokaci waɗansu malamai wato malamanmu na shari'a waɗansu su ba su da jura saboda mushkilan wato yanzu yanzu da kayi wata fatawa yanzu yanzu nan sai a sa maka kaulasa ko kuma a ce kai agent din yahudawa ne ko a ce maka kai agent din bankuna ne ko makamancin wannan bayan kuma nazarus sahihi ne ka tsaya ka duba abin ka gani to amma saboda irin wannan shine yake sanya mutane da dama suke jin tsoron yin waɗansu fatawoyi din mutane da dama suke jin tsoron yin waɗansu fatoyin amma duk da haka waɗansu suna da jur'a yanzu ka kamar Mustapha Zarqa ka ga yayi wannan jur'a ya ce ganin shi wannan insurance da ake yi kada ma a taɓa ce masa wannan haramun ne wannan sabon contract ne da ya zo saboda haka idan ya zama to kan cewar abin da ake gudu bai yi ba kamar investment a cikin haram as a concept dan ya karɓi muta dan ya karɓi kuɗi da niyyar kan cewa ya riba babu wani abu Hmm? to ya zo ya faɗi wannan ba a yadda da shi ba amma yana da kyau a rinka samun irin wannan jur'ar malamai wanda za su fito wanda yake za su tsaya su duba bin nazar sahih su fito su yi fatawarsu kuma lijanu shari'a za su taimaka akan wannan to yanzu kansu bankul inma din da suka zo suka yi wannan aka ga su kadai ne suka yi amma yanda aka ta yaya ta ta aka ce ga wani dan breakthrough an zo wanda bankuna ta haka za su iya samu to amma a hankali a hankali za a samu an so shi ga wayannan abubuwan insha Allah amma dai haliyan yanzu a duk a ma ma wani sabon banki ya kawo ya ce zai yi wannan akan wakala idan ya zo central bank za mu ce ba mu yadda ba ko za mu kawo hujjojinmu in kuma Allah ya sa an samu wani yaro ya ce ah, an samu wata fuska wadda take mai karfi ta hujja an gamsar to alhamdulillah sai a ci gaba da bincike shi yasa masu forex din nan abinda na ce musu da suka zo waje na mun dade da suna ba su lokaci suka kawo min duk websites din su suka nunnuna min na karanta na ce musu yanzu abinda kawai nake so da ku tunda an ce akwai islamic forex online ku je platforms din da ake islamic forex waɗanda duk suka yi wani tahriji a kan karɓan majin bisa islamic forex in suka yi masa tahriji sahihi ta yadda za a tsara shi yadda shari'a ta yadda da shi ku kawo mu sai in gani in ya yadda in waɗansu cikin bincikensu sun fitar da wijiha wadda zai zamanto wannan majin ɗin za a iya samun masa mafita a cikin shari'a shi kenan sai ku je ku yi majin ɗinku to kuma sun ce za su yi binciken har yanzu ina sauraron su insha Allah za su yi na'am na'am doctor shi banki ba za a ce da sanda za a kan iya tabbatar da cewa ya yi maka wata hidima yana da hakki ta ce ba dora waɗannan abubuwan a kan eh to gwargwadon hidimar da hidima.
a'a to ai shine aka ce wace hidima ce zai iya maka a cikin kafala hidimar rubutu ce ya rubuta maka takarda ya baka amma hidimar da zai maka na kan cewa ya baka zaman ya baka kafala ba a halatta masa ya dauki wannan kudi ya dauki kudi akan wannan hidimar ba tun da ƙarshe dai zai zama tokan cewa ya ba da bashi ne wanda yake aiki ne na wato a- a ma'arufi da bai halatta ya ci kuɗi a kai ba saboda haka hidima ce ba da bashi ma ai hidima ce an bai halatta ya ci kuɗi a kan wannan ba to amma yayin da ya zama tokan cewa ka sa kuɗinka su kawai za su zo su yi maka wannan hidimar ce to za ka iya za su iya ci shine fatawar bankal in ma ai akan wannan to ai dokta idan garanti din yayi crystallizing Mm.
bankin da yayi zai biya kuɗi misali in kadara ya bayar bankin da zai biya ai sai daga baya ne kuma issue din in ma ya biya dai za a iya za eh in ma ya biya in ma ya biya a lokacin nan ya biya ne daga abin da yake kudin ka ne ba daga kudin sa ba in ma zami yayi in ma menene yayi a in ma zami yayi dai daga cikin kudin ka ne kaga zai biya ba a in bankin ne zai biya shi kuma a- a- alkafil daga baya amil ya biya shi to ya zamanto salafun jarra na fa'an
ba yawanci wanda idan customer ya ya abun nan asset yake bayarwa misali security a zai iya zai iya funding din account dinsa zai iya funding din account dinsa da kudi san kala biyu ne security abun nan da zai bayar ko ya bada cash ko kuma ya zama to security ya bayar na asset na asset eh kowanne ne inda ya bayar in ma wannan cover ne inda ya bada coverage ko na security ne na asset ya zama to yayi covering din kansa to ban san yadda za a yi ba za mu yi sallah sai mu dawo araba muku certificate to zai fi da Allah da sau- sauki na mala shi mu tambayar ka ce ta karshe sai mu je mu yi sallah dangane da kiran sallah na'am ta da ikama an ce akwai hadisin da sai mutum ya yi wa hadisin da bai ganta ba mutum ya addu'a addu'a idan an ta da ikama mutum zai yi addu'a eh wannan hadisin da ya kanta a ya inganta mana tsakanin kiran sallah da iqama addu'a ba a raddinta eh tsakanin bayan iqama to ai iqamar ai iqamar iqamar ai ba a gama ba saboda haka ana cikin iqamar kai addu'a ba- ya halatta idan an gama ikama kafin a tada kabbarar sallah a ya halatta mana a lokacin da aka tsayar da sahu domin sallah da kuma lokacin da aka tsayar da sahu domin yaki duk ana karban addu'a alaikum salam to da Allah ku yi hakuri fa bayan sallan isha ku dawo don ku karbi certificate din subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu